يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن دهدو قوة سفر شكرا تدبو ليلة لهدو لأربعين دبير hijiriya wanda ya dace da goma ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 136 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi a faslun fi siyaqi maghazihi faslun fi siyaqi maghazihi wannan fasali kadai abin da yake dauke da shi malam zai jiro mana layin yaƙuƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da wanda ya tura aka je aka yi amfanin wannan shine musulmi su gane irin yadda wato aka yi wajen wato propagating wannan addini samar da wannan addini na musulunci ba wai ana kwance kawai aka samar da shi ba sai da aka sha wahala sai da aka rasa rayuka sai da aka yi sacrifice wasu suka ba da lokacinsu suka ba da rayuwarsu suka ba da ainihin dukiyarsu shi ne mu yanzu addini ya zo mana gashi nan muna ƙarƙashin wutar lantarki da fanka da kafe da ƙafanmu muke yin addinin musulunci sauraron waɗannan bayanai da kuma jin irin yadda aka yaɗa wannan musulunci da kuma yadda aka yi ƙoƙarin fafatawa da kafirai saboda tun da Allah ya duniya ɗauki ba daɗi ake tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba su ba sa so su ji kalmar la ilaha illallah ba sa so su ga musulunci ya yi ƙarfi ya ƙarfafa su ga musulmi suna sallah suna addini don haka sau da yawa wasu wuraren sai da annabi ya amfani da ƙarfi don ya kafa cutar la'ila illallah ya sama wa addini yanci kafin nan musulunci ya zama yau yana da damar da yake da shi a duniya gaba daya kuma alkawari ne na su kafare mai iya Allah duk lokacin da suka samu dama to fa sai sun hana sai sun hana addinin nan gudana sai sun hana addinin nan gudana ya rage ga su musulmi su san irin shiri da zaman da ya kamata su yi su san cewa akwai wanda ba sa so wannan sallah din wannan addinin wannan ibada din akwai wanda ba sa so ku yi ba wai dan a'a ba wai dan kun tare musu wani abu a wai dan me za a yi sallah wani yana cewa yana cewa wai wai dan me za a ce sai an yi addini haka wani yake faɗa limadar din saboda me za a ce mutane sai sun yi sallah to ina ruwanka dan an ce su sallah kai me zaka ragu dan an ce ai sallah wai me yasa za a matsanta mutane a ce wai akwai wata shari'a wai da za a ce wai sai sun bi ta da haka ake samu wasu ma suke kare ta samuwar Allah ma kawai suna cewa babu ma Allah gaba ɗaya ma babu shi kawai kawai ana yaudaran mutane bisibin mutane ake kawai to daman shi addini baya yiwa sai da dauki ba da da gwagwarmaya so musulmi ku yi karatu ku yi ilimi ku san yancin ku kuma ku yada addinin ku in ba ka ba sai su kawar da ku a bayan ƙasa a waye gari ba a yin addini ana yin kafirci kawai mutane a bar su su ta mutuwa akan jahilci suna mutuwa suna shiga wuta Allah yana kona su saboda ba a karantar da su addini ba ba a dora su a kan hanya wacce take ta kwarai ba Allah kare mu Allah gyara matsalin mu kuma yake muke mu so a gurguje za mu jero yaƙuƙuka ne da kuma da ƙarshe zai bayani akan yaƙin ohud da yaƙin badar badar da ohud da sauran yaƙuƙuka malai ce wa awwalu liwa'in aqadahu li hamzata fi ramadan ala sab'ati ashhurin min al-hijrati ba'athahu fi 30 min al-muhajirin khassatan يعترض عيرا عيرا لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل في ثلاثمائة رجل فلما التقوا حجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين magana ta farko malam yace tuta ta farko da annabi ya kafa ta a qadahu li hamzata ga sayyidina hamza ita ce a watan ramadan ya ce ala sab'ata ashhurin min al-hijrati wata goma sha bakwai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya kenan da wata biyar bayan ya hijira ya ɗaura wa sayidina hamza tuta ya tura shi mutane talatin ya haɗa shi sahabbai almuhajirina mutum talatin su ne sojojin ya ce ku je akwai karabka ta ƙwarai ku je za ku haɗu da su a hanya wanda sun taho ne daga ƙasar sham zama ne daman ake na ɗarɗar wanda ya samu wani to ya danne shi to kuma annabi ya tabbatar cewa waɗannan mutane ba za su bari a yi addini ba don haka kafin su zo su danne musulmi annabi ya tura sayyidina hamza da mutane talatin cikin almuhajirun a nan babu al'ansar ya ce ku je ya ce a cikinsu a cikin kafiran akwai abu jahal kun san abu jahal yadda yake faɗa da musulunci da addini fi salasumi a ci rajulin su kuma su mutum ɗari uku ka duba musulmi nawa talatin su kuma kafiran ɗari uku a hakan annabi ya ce aje a fafata ba komai kaga kowane musul musulmi yana ɗiban mutum nawa kenan goma zai fafata da mutum goma imani tawakkali dogaro ga Allah tunda Allah ya ce a yi kawai za su je su yi sun san ƙarfin ba a hannunsu yake ba ne hannun Allah ne to amma yayin da suka haɗu sai majdi ibn amr al-jumani wanda shi yana kawance da musulmi kuma yana kawance da su qurayshawa din sai ya shiga tsakanin su wa kana halifan lil fariqain sai kuma abu na biyu ثم بعث عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في ستين من المهاجرين فلقي أبا سفيان في مئتين فكان بينهم رمي ولم يسلوا السيوف وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله وقدمه ابن إسحاق على سرية حمزة سي عين ربنا تبيو manzo Allah ya aika Ubaida ibn Haris zuwa wani gari da ake ce shi Batnu Rabiq a watan Shawwal shi kuma sojoji mutum 60 ne musulmi sojoji mutum 60 musulmi shi ma cikin almuhajirin ya haɗu da Abu Sufyan shi ma ka san matsayinsa a lokacin bai musulunta ba irin faɗan da yake da addini Abu Sufyan shi kuma yana tare da sojoji mutum 200 a can ɗari uku da Abu Jahal nan kuma ɗari biyu musulmi kuma mutum sittin yana so ku rinka lura da ƙarfin imani ne yake gudanar da addini ba yawa ba ba ƙarfin makami ko tanadi ko kaza ko kaza ba don abun Allah ne yake tafiyar da shi yanzu kaga in yanzu ne mutane sai dai mutum ya kama gaban sa ya ko kanaki mu sittin su ɗari biyu kwana zai yi amma duba imanin sahabbai malam da abu sufyan a ciki shi kam an haɗu har ma an fara harbe-harbe da kibiya fiw fiw wannan ya harba wannan ya habato kuma kaga harka ce ta kwarewa da goyiya su kam sun koya su sun iya ni ne da kai ba mu iya ba ba mu koya ba kuma manzo Allah ya ce ku koya harbi ku iya ko ba komai ba mutum ya kare kansa da mutuncin kansa ya kare garinsa akwai lokacin da Allah kiyaye yaƙi zai zo ba a neman ba a neman soja fa kowane matashi ɗan ƙasa ko ɗan gari shi ma soja zai zama idan aka shiga rantsi abin ya kai ya kawo mutane sai dai kowa ya kimtsa kawai saboda akwai lokacin da yaƙin da za a idan na kare mutunci ne da kare ƙasa ko da ma ba wai da addini ba wasu za su iya zuwa ƙasar ku don su ci zalinku in suka rena ku wata ƙasa kawai sai ta zo ta mamaye ku kuna gani ƙacin man za su yi ta kashe ku suna harbe ku saboda ba ku iya komai ba shi yasa za ga wasu ƙasashe a yanzu haka duk wani saurayi matashi dan ƙasa inda ya gama jami'a to sai ya je training din soja kowa sai an koya mai komai kamar NYC nan da ake tafiya to su na soja ake ko da ba za ka yi sojan ba amma dai soja ne a kayan gida da haka ko wani abu ya shiga tsakaninka da wani matashi a cikinsu in ya juya ya maka bulan guda ɗaya sauke ka zai zubar da kai kuma in gudu ya kama ya riga ya goge dama ya iya don haka shi yasa za ka ga da an tashi ko sai annabi ya ce wane wane ku je to mu ne yanzu dai ba shiri sai bacci a ƙwarai da sai surutu daga kacci malam madaka dawa amma ba abin da suka iya sanda ma mutum bai iya ba sanda yanzu wani lokacin ba haka kawai wannan iska zai zo su haɗu kawai a ce an tafi da kai kawai kana ji kana kallo wanda in ka iya motsa jiki ka iya abubuwa da dabaru ba za ka ɗauko ba akwai wanda wallahi ko bindiga ne a hannunka in dai za ka ɗan bashi ɗan lokaci koya ba zai ɗauko ba zai san dabarar da zai yi amma mutane babu yanzu ga munan mun zama 'ya'yan kaji a hannun wasu wani yana tsaye a bakin titi ga 'yan adidi sahu ga masu mota kowa yana wuce kawai wasu mutane biyu suka tsaye da shi motarsa mai bala'in tsada ta miliyoyi kawai suka tsaye da shi suka dan zane mai irin bindiga pistol da harsashi ba harsashi ta roba ne ta gaskiya ne ba ta gaskiya ba suka ce kawo mukulli ga mutane fa suna wucewa wani ma har waiwaiwa ya mara kirki mai kun ya tsaya ba da taimako ya ce malam haka na ɗauki makullin nan na kallo na basu ta ce nuna mana security ya ba su suka shiga suka buga suka dawo sannan kuma ya zo masallaci ya ce a taimaka da addu'a akwai abin da ko ba komai ya kamata ka ɗanyi wani motsi ko yaya wani mutum wasu ɓarayi sun shiga gidansa wata rana sai mai sata suka yashi shi sannan kuma suka ce ina iyalan su ke sai wani ya ce to zai lalata da ya ce nan kuma baka isa ba ya ce ba bindiga ba ko wuta ka rike a hannunka wallahi ko ni ko kai ya ce kuɗi dai ka ɗauka bismillah je ka amma wallahi ko ni ko kai kana taɓa ta yau za ka sha mamaki kuma ba komai a hannunsa kawai barazana ce sai ya gigi ya ce ko ni ko kai in wutar ce ba wai bindiga ai sai ka danna ta ko wuta ce zalla a hannunka to yau za ka ga tashi hankali kuma wallahi ba a yi ba mu za ka yi wani sun ya ce don ubanka an maka ya zage shi ya ce kudi dai ku ɗauka ba kudi kuke neman ku ɗauka ku tafi kaga maza kenan shi rai ƙwaya ɗaya ne kuma yau in Allah ya rubuta za ka mutu yau za ka mutu in kuma sai gobe wallahi dole sai gobe wani sun taba shiga gidansa a suka ta fafa dama a kimtsa shi ma yake ce tab yace malam yaushe ma zan bari wannan zamanin ina tara wannan kudin ban nemi makami ba yace ai a kimtsa nake yace ai wala duk wanda ya zo gidana ko muzuru ne ya bi ta kan katangar gidana da daddare ya gama aiki na ce yayi mutumina warai kuwa to malam ai rashin hankali ne ka zo kana tara miliyoyin kuɗi baka da makami kuskure ne ai ka tara katon gida da mota mai tsada ka tara kayan kuɗi kuma baka da makami ka samu bindigar ka lafiyayya kai mata rijista ka ajiye a gidanka kai training ka iya sosai saboda maganin ko ta kwana yaushe za ka tsaya wani karamin karamin banzan mutum ya zo wulakanta ka ya ce ai tab ai sun ga aiki rana su su wajen ashirin suka zo ya ce wala daidai nake ba haka aka yi taɓarin wuta da shi da su wallahi sai da suka share awa guda suna yi shi kadai daga kujerun ɗakinsa falonsa ya daga ya ɗora wani kawai kwanta ya wani yana cewa shege ne wannan ya ce ba wani shege a shirye kawai nake to abin da yake damun masu kuɗin mu a yanzu ai sai mutum ya mai da hankali akan neman kuɗi ya tara kuɗi kuma ƙasar da ba ta da tsaro ƙasar nan an baka dama ka je ka samu bindiga ka yi rijista a koya maka me yasa ba za ka je ka koya ba me yasa in ta kama maka shimfiɗe ta a motar ka saboda ko ta kwana kana jin tsoron za a tsare ka hanya ba laifi bane ai ka kare kanka ba laifi bane a to na banza ma yake daukan da ba ta da rijista ba ta kai ne rijista haka suka yi ta bugawa ya barar da wanda zai barar shi ma suka barar da abin da za su barar masa to kaga wannan alƙalli ko mutuwa ya yi shahada so shi addini baya tafi da ragwanci kai kana da Allah kuma kana tsoron Allah kuma kana da tanadinka shi kuma wannan fasikanci da farinci da zalunci shine a gaban shi to dan me zaka ji tsoron sa Allah ganar da mu daka 60 cikin almuhajirun ya hadu da Abu Sufyan aka tafafatawa amma ba a kai lokacin da walam yusullu suyuf ba a zare takwabi ana tafafatawa ba mana in ka san an zare takobi to an hada jiki da jiki dama abin da ake farawa harbi da harbi kibiya da kibiya mashi da mashi dutse da dutse danko da danko to amma in ta kai aka matsa aka matsa to akwai lokacin za a yi jiki da jiki wannan kuma shine mafi muni a cikin yaki to wannan shi kuma da takobi ake amfani da kuma silke da kayan fada da kayan yaki da kwalkwali da mutum zai sa a kan shi da rigar karfe saboda ko an sari kafadarsa sai dai takobin ya naɗe ko wani ya sari kanka sai dai takobin ya naɗe a haka ake yi haka sabbai suka yi malam don su kare mutuncinsu da addininsu wannan fa haka suka ta ba da rayukansu aka yi ta kashe su amma wani sai zo yanzu dare ɗaya zazzage su ne musu albarka ya ce ba su isa ba su kai ba Allah raba mu da addinin da zai zagi sahabi Allah kiyaye mu da wannan wa kana sa'adun shi sa'ad shine awwal man rama bi samin fi sabilillah mutum farko da ya fara yin harbi saboda Allah kamar yadda shi kuma ibnu ishaq ne sira da yazo sai ya fara gabatar da wannan yakin akan na Hamza sayyidina Hamza shine malam yace wa qaddama ibnu ishaq ala sariyati Hamza duka wannan gaba daya kukan ibnu sa'd ya rawaito a cikin al-tabaqat yace summa ba'atha sa'adun ila al-harrar sai aka tura shi sa'ad ala ra'asi tis'ata ashhurin wata tara daidai fi 20 rakiban shi kuma mutum 20 kaga abin ya ragu ma su kuma ya atariduna iran li quraish su ma za su je su hadu da karabka da qurayshawa falamma balaghuhu wajaduha marrat bil amr yayin da suka je wurin sai suka samu sun yi kuskure har sun wuce wurin Hasan idan za ka harbi tsuntsu a sama, ko ba kana seta shi wani gabansa kake harbawa, tsuntsu in yana tahowa, kana auna lokaci ne, sai ka saki abin da za ka harba, gabansa in yazo sai bi ta kai, ko ya bi ta kai ko kuma abin ya bi ta kan shi. To haka in za ka ci karo da wani yana tafiya a hanya kana so ka datse shi, to kana auna yanzu yana daidai ina ne. kai kuma kana ina yanzu idan ka tafi kai yanzu karfe nawa awa nawa ne zaka isa wuri kaza time ake amfani da shi to sai aka samu matsala sun yi timing din wrongly an samu kuskure wajen lissafin lokaci suna zuwa sai suka samu waɗannan wanda suke so su haɗu da su karab concretion tuntunan sun wuce sun tafi kaga an yi asarar wannan shikenan yace sun ma gaza bi nafsi ghazwatul abwa sai kuma yakin da annabi ya yi da kanshi yakin abuwa huwa awwalu ghazwatin ghazaha bi nafsihi yakin farko da annabi ya fara yi da kanshi kenan wanda da kansa faraja fil muhajirin khassatan ya'taridu iran li quraish falam yalqa kaydan shi ma din da aka je ya fita da qurayshawa a a cikin muhajirun kenan amma ya fita tare qurayshawa amma shi ma bai haɗu da wani kaidi ba na faɗa na yaƙi ba a yaƙin ba samu aka yi ba ba wanda aka kashe sun magaza abuwa fi shahri rabi fi mi a min ashabihi ya a cari iran da sai kuma yaƙi na gaba na biyar shi ne ghazwatul abuwa shi kuma a watan rabi al'awal shekara ta ɗari biyu kuma a auke ba shekara ɗari biyu ba mutum ɗari biyu a cikin sahabbansa sai da ya je abuwat ɗin abuwat afwan ba abuwa ba abuwat shi ma dai falam yalka kaidan faraja shi ma dai ba abin da ya faru ya dawo ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا لطلب كرز ابن جابر لما أغار على سره المدينة حتى بلغ صفوان min nahiyati badr fa fatahu kurz akwai wani mutum da ya kai farmaki garin madina mai suna kurz ibn jabir shi kam annabin ya kai wa hari madina ya kai wa hari kafin ma annabin ya tare shi kaga dama abin da aka faɗa da zarar sun samu dama sai dai ka ji ba daɗi kawai shine manzo Allah ya shirya ya ce to za a yi maganin sa a wata wata na sha uku kenan ya ce aje a nemo shi wannan kurs ɗin ibnu jabir sai har da ya je a safwan sunan wuri ne a kusa da badar to shi ma sai ya gudu annabi bai samu ya yi bitin target ya same shi ba shi ma sai ya gudu sai suka dawo sai na bakwai ثم خرج على رأس ستة عشر شهرا في مئة وخمسين من المهاجرين يعترض حيرا لقريش ذاهبة إلى الشام فبلغ بالأشيرة فوجدها قد فاتته في باسكي ياو لعل كوسن سامو لاباري ني فوت سو ما سن tsallake sun wuce wurin um wannan ita ce rundunar da aka je taranta lokacin da za ta dawo daga Sham kenan wannan rundunar yanzu kaga za ta tafi ne to akwai kuma lokacin dawowanta aka tare ta to shine aka yi yakin Badar wanda za mu zo mu karanta yakin Badar din wannan rundunar su Qurayshawan yanzu kun ga sun tafi ba a ci sa'an an haɗu da su a tafiya ba to a dawowa ne aka shirya a tare su tunda sun kubuce to wannan dawowan da aka tare su to shine kuma aka yi yakin Badar wanda za mu zo mu karanta insha Allah sai na takwas ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في اثني عشرة رجلا اثني عشر رجلا من المهاجرين كل كل اثنين يعتقبان على بعير فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش عند الله يا أيك عبد الله بن جحش zuwa wani guri da ake ce da shi nakhla shi kuma mutum goma sha biyu ne kawai mutum sha biyu ba wai dan babu su bane ba a kawai wani lokacin annabi yakan dauki mutane yana ga sun wadatar sauran su zauna a gida waɗannan za su biya bukata kuma ba su taɓa yin jayayya su ya za a ɗauke mu mu kadai ba haka suka tafi za a tari karafka na na ƙwarishawa da aka zo tafiya ma saboda ba hali duk mutum biyu suna kan raƙumi ɗaya ne shine ya ataqibo ya ataqibuna ko ya ataqibani ala bayir idan wannan ya hau ya hau ya hau ya je can to sai ya sauka sai ya kora raƙumin sai ɗaya ya hau ya hau ya yi tafiya ya tafiya sai an je can sai ya sauka sai raƙumin shi kuma a bashi ya tafiya shi kadai har aka isa wuri duban hikima kuma babu halin da za a samu raƙumin da za ta yi da su wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka sai a bar dabba sai ta huta sai ta sha ruwa ta ci abinci sai a tafi a hakan dai cikin talaucin aka yi suka je malam ya ce a fawasalu ila babni nakhla yarsuduna ila al-quraish suka je babni nakhla suna wurin suna fakon ainihin wato karabka na qurayshawa wa adanna sa'ad wa utbata ibn ghazwan ba'ira lahuma da sa'ad da utba abu mamaki dan raƙumin da suke hawa ma ya bata ya aka yi an sake shi ne ana tafiya ya sullube ya gudu subhanallahi raƙumi ya gudu fatakallafa fi talabi daka ba su iya bin sauran wato mutane goma sha biyun ba sai suka tsaya a baya suna ta neman raƙuminsu ai malam kada Allah ya jarabe ka da neman raƙumi a daji abun bai da daɗi zaka ci uban tafiya ba kaɗan ba saboda shi raƙumi in ya ɓata to sama yake kallo haka lau lau lau lau lau sai ta tafiya kaga in yana kallon sama baya duba ko ina kenan komi kuma zai iya tsallaka ga wuce a mishi suka ci wahala suka yi ta nema su da da ba sa iya tafiya da kafan sai sun haushi sun tafi to yanzu neman sa Allah ne so dan haka neman sa yasa suka tsaya a baya wa nafadhu ila batni nakhla famarra bihim irun liquraish suka karasa zuwa batni nakhla Ƙurishawan karafan suka shuɗe suka wuce. Fagalu nahnu fi akhiri yawmin min Rajab suka ce to mun gashi muna ƙarshen rana ta watan Rajab wa in taraknahum al-lailata dakhala al-haram in muka kyale su a wannan daren to za su yi mana dabara wuf za su shiga harami in sun shiga harami kuma kasar harami ba za mu iya yakan su ba shikenan kuma ثم اجمعوا على ملاقاتهم suka ce wallahi sai mun je mun gamu da su rama ahaduhum amr bin al-hadrami suka hango su ɗayan su ya dauki kibiya ya harbi amr bin al-hadrami faqatalahu wa asaru usman wal hakam ya kashe shi suka ribato mana cikin ribatattun yaƙi da usman da al-hakam wa afalat naufal naufal kuma suka shirya suka tafi to da aka je wannan an je an yi yaƙin har ma suka samu ganima wa azalul khumus suka cire 1 over 5 da Allah ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba da haka da aka zo suka cire 1 over 5 wannan na Allah ne da manzon Allah bai mali ake kashi wannan kudin gwamnati to shine malam yake cewa fakana awwal khumusin fil islam wannan khumusin shine na farko da aka fara cire shi a musulunci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fada saboda an yi kuskure fa an kar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aluhu yace ba daidai bane haka washar da inkar quraish qurayshawa suka yi tsananin wato musanta wannan abin da aka yi suka ga bai kamata ba za mu annahum wajadu maqalan suka ce ai mun samu abin da zamu faɗa washar da alal muslimina zalika abin ya tsananta akan musulmi wai akan cewa an bi su an yaƙe su a wata ne alfarma ina fata ana fahimta dan me yasa za a yaƙe su a wata mai alfarma to shine suka yi ta magana shine yas'alunaka an ash-shahr al-harami ta sauka ta cikin suratul baqara al-aya yace ya qulu subhanahu bi qawli subhanahu wa bi qawlihi subhanahu wa ta'ala ko ya qulu subhanahu wa ta'ala hada wa in kana kabiran famartakaftumuhu antum min al-kufri to sai kuma da suka gama zage-zagen su da sukan musulmi sai Allah ya mai da martani cewa duk da cewa abinda suka yi sun yi aikata laifi babba amma ku kuma kafircin da kuke kai ai yafi girma munin kaddara sun yi kuskure to ku kuma ai saban Allah da shirka da bautar wani Allah da kuke ai yafi wannan laifin da kuma saddu an sabilillahi su fa ba ma kafircin ba su fa tsayawa suke duk inda za a shiga musulunci sai sun hana kuma duk wanda zai addini sai sun hana ta kai ga da hanyoyin makka suke bi wajen guda bakwai duk inda za a shigo makka wanda duk zai zo wajen annabi da sunan ya musulunta da sun ga alamar zai musulunta ko zai musulunci wallahi sai a toshe shi a hana shi a ce koma ba za ka shiga ba haka aka ɗauki shekaru suna yi ko bako ne aka ji labarin yana neman Muhammadu Muhammadu sai ya hana shi saboda kawai kar ayi addini to shi daman arne malam haka yake duk inda ya samu dama ku rinka gane karatu duk inda kafiri aka kafa shi ya samu dama ba zai fa bari musulunci ya motsi ba kaga ne muna musu kara muna musu kaza muna musu kaza amma duk inda suka samu gindin sama suka kafa ko a wata kujera ko ta gwamnati ko wani abu musamman masu zazzafin ra'ayi a cikinsu aiki suke wa addinin sosai su murƙushe namu su gina kansu a shi nan muna ganin abubuwa a ƙasa wanda ba za su lissafu ba har yanzu malam akwai abubuwan da a ƙasar nan an mana nisa mu da yawa da matasa da yara harkoki na jami'an tsaro harkoki na manya-manyan ofisoshi da manya-manyan ma'aikatu harkoki wallahi ka ce babu mu ko kuna nan kana zaune ba lallai ka iya fahimta ba amma wani wurin Allah ya sauke wani ya ce min Allah ya mala a ce akwai ma'aikatar da idan ka je ka duba wani shugabanta da ya yi wani kafiri gaba ɗaya sai da ya shi ma'aikatar nan majoritin ta gaba ɗaya 'yan uwansa ne a ciki wani abu sai Najeriya ba kuma a federal government ba ka je ka je neman wani abu ka je wata ma'aikata ka je wata ministry ka sha mamaki ba abuja ba ne ba arewa ba ne ba ka je allah kai ka neman wani abu ko wata takarda ko wata bangila a ce ka wata ministry in ka rinka buɗe ofisoshin nan kana ganin su za ka yi mamaki sai ka ce ina mutanen ka wallahi har yanzu muna baya a murƙushe muke kuma har yanzu muna bin 'yan siyasa mu bashi su daina cin amana mutuwa a kansu ana kashe mana mutane don mu zaɓe su amma mutum a zo a zaɓe shi ya tafi ya fulla ya tafi abuja nan bai ɗauki kowa ba aiki ko bai fi 'yan adadi ba in ya ɗauki mutum biyu uku sai an yi sati uku a rediyo ana faɗa cewa ya ɗauki wani ya ɗauki wani amma su ka je ka gani wani yaro muka tura shi aikin soja cikin ɗalibanmu haka ya je shi a wannan yana bugu waya yana cewa ya ce malam a taimaka mana dai ce to za a taimaka ana ta falo ya ce wallahi malam sai ga wani sanata daga kudu luxurious was guda yayyo da yaransu ya taho da su da kansa ba yana cikin motar ya kawo su da aka zauna kwana ɗaya biyu uku sai dai aka liƙe su ne kin wasu wani an kore shi wani an kore su kuma an sana su ku ina na ku ina shaida muku duniya ta ji wallahi malam in za su sama wa ɗan uwansu soja ko ɗan sanda su waɗannan abokanan zaman nasu lai da kan suke yi ba wai ma yayi waya a ɗauka ba ba wai tura wai paper ko takarda ba a'a zai je gurin ne kuma wannan duk wanda yake kishin mutanensa dama haka zai ko a cikin sarakunanmu da suka gabata dinnan ba sai na ambaci sunan wani ba akwai wanda idan ka je a fada ne fa saboda suna da girma suna da mutunci sun rike darajarsu da kimarsu kishin talakawan ne a gabansu fada fa za ka je kai gaisuwa wurin mai martaba sarki ka ce wallahi baka da aiki kana so a samu ma aiki ne a ma'aikata kaza a ma'aikata kaza ko kaza ko kaza wani ma shi ma ka duka fadawa kafin mai martaba ma ya magana fadawa ce an dauke ku kuma wallahi an dauka ne an yi wannan a garin nan malam tashi za ka yi ka ce kana son aiki a central bank kana son aiki a custom kana son aiki a kaza kana son aiki a kaza za a ce an dauke ka dan talakawa je ka shirya kwarai da gaske to ai gwanda su gaya mana 'ya'yan talakawa su dauke mu aikin to da mun ba ‘yan talakawan ba ne, ‘yan talakawan ne mana. Ka san me? Sunansu kawai za a rubuta a aika Abuja ne a ce wane wane yaron mai ku ɗauke shi. Abuja za a ɗauka. Wallahi mana. Kuma an ɗauka. Ba takarda ba intabi ba kaza saboda mulki ana ganin kimarsu da daraja. wannan fa ba abin da suka yi wajen zaben sarkin nan ko na kusi komai ba amma da yake ya yadda cewa talakawan sa zai taimaka ina ga wanda ya je yawon jefa ƙuri'a da yawon campaign da wahala ma shi bai samu ba yaran mu ga sunan barkace dan sanda wallahi yanzu ko a masallacin nan nace ba mai neman dan sanda sai a samu mutum wajen 70 ko nawa dan sanda shiga dan sanda ya gagari yaran mu shiga soja ya gagari yaran mu shiga makarantar ɗan sanda ma ta gagara shiga jami'a ma ya gagari yaran mu custom yara suna ta bi suna ta yawo da immigration dss wane ne su ba manyan su suke list ɗin sai mutum ya tara mutum ɗari kuma ya tura ya bi kuma ya ce sai an ɗauke su wani basaraken ya taɓa tura wani list ɗin na wasu yara na da da kuka nake gaya muku ba ya ce a ɗauke su sai mai wurin sai ce ranka daɗe ya ce ranka daɗe wallahi ba wuri abun ya cika ya ce to in ka bar wurin za a samu ko wani kuwa da ka ji mulki haka ya faɗa ku bincika tarihi duk akwai an san su an ya ce idan ka bar wurin za a samu ai tuntuni a ɗauke su ka san magana magana manya ce ai tunda ba za ka ɗauki yaranmu ba to za mu cire ka in mun cire ka kuma za a sa su za a kawo wani irin waɗannan shugabannin ake so masu kishin al'ummarsu yaran sun yi karatu sun suna da dama 'yan ƙasa ne suna da iko suna da lafiya suna da ƙarfi suna da kaza wani ba za ka ga saboda tsabar sha'awar soja wallahi sai ya je gwanjo ya nemo wandon soja sai shekara uku yana yawo da wandon soja a abubuwansa ba ku taɓa lura ba saboda bala'i yana son soja wani saboda tsaba yana son soja sai dake ta ganin sa da singileti ko yaushe ko riga yasa sai ya bar nan saboda yana son soja amma dan talaka ne wa zai taimaka masa wa zai agaza masa ina gaya muku wannan ku matasa ne a gabana duk yaron da ya samu dama ko a fitar gamin ko babban ofishi ko na abu bai taimaki yan uwansa ba yayi asara wallahi a yanzu ba kuna gani yadda ake gwamnatin ba ku ba ku da wayo ne ba ku gani ba a zubar da kaza a zuba ya kuka ga zubin yadda ake yi kowa na sai yake sawa ku ne kuna nan kuna zare ido kuna ba kishi kuma mutum ya isa ya magana sai a barar da mutum duk a ce an sauke suwa ne ku jira waye za ku gani sai dai abin da ku gani su daddasa nasu kuma kafin su sauka wato in kura ta shiga garken awaki kafin ta fita za ta yi ta'adi to haka abin yake yanzu kaga sai ku ta kallo in Allah ya sa kun samu alhamdulillah in ba ku samu wani sai abin da kuka gani kuma haka daman tsarin yake mu damuwar mu me yasa manyan mu wasu ba su damu da ƴaƴansu da yaransu ba malam da yawa yaran nan da kuke gani 'yan siyasan nan wallahi ine musu uzuri samarin nan 'yan jigaliyar siyasa 'yan ihu a gari 'yan sare-sare 'yan wai don me suke don abin da za su samu ne suke yi ita siyasar kan me amfaninta ne idan aka yi ta ba taimaki mutane ba me amfaninta babu ba na jin akwai wani yaron da yake bin wani dan siyasa kawai saboda wai tsabar kauna da su haka kawai ba dan yi mai wani abu ba to me za ta yi maka ai ita ba ba damu maslaha ce ai na taimake ka to me zan samu shi ne ayi kamar ya me zan samu me za ka yi wa al'ummata me za ka yi wa ƙasata alal aƙalli aiki alal aƙalli sana'a alal aƙalli kaza alal to mutane sun gama maka wahala kuma shiru suke ji me aka yi shirme kenan wannan fiqhu fahimta ya kamata mutane su gane kuma ya kamata mu rinka tunatar da magabatanmu masu kokari suna ta kokari Allah musu albarka wallahi ko mutum ya zo ya wani abin da bai kai ya kawo bai ta faɗa a rediyo dan karamin abu kai ga babban abu da za ka yi can za ka kai mu can gaba ba dan karamin abu simple abu wanda yake bai kai ya kawo ba su su sun sani ai su sun san yadda abokanansu na jihohin kudu suke taimakon yaransu suke agaza musu wannan fa ban maka magana fita karatu kasar waje ba ban maka wannan magana ba wallahi idan ka ga yanda yaran kudun nan suke fita karatu scholarship mu yanzu yan arewa ma waye ma san wannan scholarship fita kullum foreign affairs a cike suke sun samu abin federal scholarship federal scholarship masu degree federal scholarship masu masters federal masu phd federal scholarship suna nan a kasashe da yawa kasar da ake zuwa da wahala ake shiga jami'a da miliyoyin kuɗi suka tantance sun samu sun saboda me an musu hanya sun shiga mu ko yanzu kai ka ma san wani scholarship ma ka san wata ƙasa ma ana zuwa ƙasar waje a yi wani karatu kai ka san kama je Abuja ka bada takardun ka ya attestation a foreign affairs ministry of education ka ma sani kana nan banzan bazara anan suke zubar da kai wani abun wallahi kamar ka ce Allah ya saka waje Allah ya sauke na sha faɗa ina maimaitawa mu ba mu da wata riba a cikin harkar siyasar nan daga federal har local government irin a taimaki yaran mu matasa a inganta musu rayuwarsu da iliminsu da kuma sana'o'i laisa illa kuma duk wanda ya shiga siyasa ba da wannan niyyar ba to ya zama aikin banza ya zama shirme Allah gane da mu kuna tare da ni ko tayyib to shine Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani cewa ita kafirci ko fitina tafi tafi komai ai wasaddu an sabilillahi wa baitihi hana mutane zuwa ɗakin Allah wa ikhrajul muslimina alladhina hum ahluhu minhu da fitar da musulmi daga daga cikin Ka'aba musulmi idan ya zo Ka'aba zai dawafi a kore shi a tsare shi da tsumagiya wanda zai shigo a hana shi shiga wanda yake ciki a fitar da shi وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والشرك الذي أنتم عليه لشرك دكوشي كيكو كافرين والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله فتنة شركة دكوشي أيافي أو جان الله ليبي والأكثر ديوان ما لم يسم فسر الفتنة هنا بالشرك بمعنى الشرك وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به wanda shirka dai babban shirka ake nufi wanda ake kiran ma'abocinsa zuwa ga halaka ya kai ga yin halaka sannan kuma duk wanda bai fitintu da shi ba ma in dai yayi mujawara da shi za mai ba. Allah ya mana afwa wani hada yuqalu lahum fin nari zuqu fitnatakum ku dandani fitnatakum qala ibn abbas me fitnatakum takzibakum wa haqiqatuhu zuqu nihayata fitnatikum ku ɗanɗana ƙarshen fitina ku shirka ku zuƙu ma kuntum taksibuna wa minhu qawluhu ta'ala innal ladhina fatanu almu'minina wal mu'minat daga cikin ayoyin Allah ya yi bayani akan wanda suka fitini mu'mine maza da mu'mine mata fussirat bi ihraqil mu'minina bin nar an fassara an yi lokacin da malam mumini ake ɗaukan sa a tsunduma shi a cikin wuta da ransa a ƙone shi musulmi sun yi wannan rayuwa kawai laifinka ka ce la ilaha illallah a ɗauke ka a kama ka a tsunduma ka a cikin wuta kana ihu sai ka kone kurmus shine Allah ya saukar da innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq basu tuba ba to suna da azaba ta jahannama kuma suna da azaba mai mai kuna inji Allah wal lafzu a'am wa haqiqatuhu azabul mu'minina liyaftinuhum an dinihim sun yi wa mu'minai azaba dan su fidani sa dinin su wa amal fitnatul mudafatu ila Allah fitnar da ake dan aka danganta ta zuwa ga Allah da aka ce fatanna ba'dahum bi ba'dhin a cikin suratul al'am aka ce in hiya illa fitnatuka tudillu bi man tasha cikin arab fa hiya al-imtihanu wato bin ni'ami wal masa'ib ita ce jarrabawa da Allah yake mutane da ni'imomi da masibu فهذه لون وفتنة المشركين لون wannan wani launi ne Allah ya jarabe ka ya baka arziki Allah ya jarabe ka da talauci da musiba da rashin lafiya ko Allah ya baka wadata kuma ya jarabe ka a ciki duk wannan launi launi ne na fitina haka kuma fitinar mushrikai wa fitnatul mu'min fi waladihi da fitinar da Allah ya jarabe mu'mini akan ɗansa Allah ya jarabe ka da ɗa fitinan ne malam ka ta fama Allah Allah ya kubutar da mu Allah ka shirya mana da ƴaƴan mu malam wa malihi dukiyarka da kake nema Allah jarabe ka da fitina a ciki wa jarihi ko ka samu hadu da makoci mugu mara kirki ka kasa jin daɗin unguwar saboda makoci mara daɗin zama malam shi ma nan fitina ne launin akhar wal fitnatu bayna ahli al-islam ka ahli al-jamal wa siffin launin akhar fitina tsakanin ahli al-islam fada tsakanin musulmi da musulmi sauyin zance tsakanin musulmi da musulmi da 'yan bid'a da 'yan sunna da 'yan gargajiya da 'yan wacece a yi ta ɗauki ba daɗi yau a ce kaza wani shi ma fitina ne wani launi ne na daban sannan kuma ana samun faɗawa da yaƙi ma kamar yadda aka yi a waƙatu jamal da siffin tsakanin sahabbai shi ma wannan launi ne na daban wallati hiya amara fiha rasul bi itizali ta'ifatayn ko ko umira fiha wanda aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a manzo Allah ya umarni da a kauracewa dukkan bangarorin guda biyu وقد تأتي الفتنة مرادا بها المصي المعصية أنا إيا زوا دا كلمة فتنة الديني أبن أكي نفي سابان الله ألا في الفتنة سقطوا وإن الجهنم لموعدهم لموعدهم أجمعين أن في الفتنة سقطوا أنا نفهم مي أنا نفهم تشكين سابان الله سكفادا وأنا نفهم تشكين شركة أي وقعوا في فتنة النفاق سابان الله لمنافرشي وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر sun gudo sun zo daga fitinar fitinar banatu bani al-aswal suka dawo kuma suka shiga fitina na daga fitinar munafurci suka suka daga fitinar banatu bani al-aswal suka fada cikin fitina ta munafurci ko ga diddai fitina ma'ana saban Allah wal maqsud annahu subhanahu wataala hakama baina awliya'ihi wa ada'ihi bil adli ibn al-qayyim yace abinda ake nufi shi Allah dai yayi hukunci tsakanin masoyansa ya yi hukunci tsakanin maƙiyansa da masu sansa da masu ƙinsa duk Allah ya masu hukunci da adalci walam yu'ayyis awliya'ahu idza kanu muta'awwilina aw muqassirina tafsiran yughfaru lahum fi janbi ma fa'aluhu min at-tawhid wa ta'ati wal hijrati Allah tabaraka wa ta'ala bai sa musulmi su dauke tsammani ba ko mu'mini su dauke tsammani ba dangane da tawili da suka yi ko suka yi wani kuskure ko suka tauye ba su yi abu akan daidai ba Allah zai gafarta musu zunubin su da suka aikata tunda suna da tauhidi kuma suna da da'a suna bin Allah tabaraka ta'ala da kuma hijira to wannan sune jerin yagon da ya kawo sai ya ce ghazwatu badrin wa uhud faslun da yake magana akan ghazwatai badrin wa uhud bari mu dan rage kafin lokacin yayi falamma kana fi ramadana min hadhihi sanati balagahu sallallahu alaihi wasallam khabar al-ir al-muqbila min ash-sham yayin da ramadan ya zo a wannan shekara an yi sabanin shekara ta farko ne ko shekara ta biyu akwai sabanin malaman sira labari ya zo manzon Allah ga Qurayshawa nan sun taho daga Sham dan haka fanaddaba lil khuruj ilaiha wa lam yahtafil laha لأنه خرج مسرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم فرسان على سبعين بعير يعتقبونها سوما وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله yakin badar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya mutane yace to ku je ku tare su duk da ba a yi wani shiri shiri sosai ba ba a yi tsammanin za a hadu da fafatawa ba saboda an fita ne cikin gaggawa a cikin mutane 310 kuma a cikin su akwai mayaka sosai suna kan raƙumi guda 70 su din ma raƙumi 70 din iya abin da Allah ya hore kenan wani ya hau wani ya soka shine ya tafi bunu haka ake tafiya yakin humalan sai a tafi babu wadataccen abun hawa idan su 200 ne misali sai a samu raƙumi 70 ko su 300 raƙumi 70 ina raƙumi 70 zai iya ɗaukan su yayi tafiya da su daga nan zuwa Sokoto ko daga nan zuwa Kamaru kaga akwai damuwa to haka dai ake tafiya a ta zabga tafiyar a kafa wasu su hau wasu su sauka wasu su hau wasu su sauka shi ma dabban kuma ya huta a labari ya kai har ga makka su kafiran makka wato ana mana bayanin yadda yakin zai kasance ne sun samu labari su ma kafiran da aka sai suka ce mu yanzu mu muhammadu da mutanensa mu ya isa ya zo ya ce zai tsare mu suka fita suna da girman kai da nuna isa da riya da alfahari bataran wa ri'a'an nas wa yasudduna an sabilillahi inji Allah da nuna kambama da isa har mu ya isa har Muhammadu yayi karfin da zai ce mu zai zo ya tsare shine bataran wa ri'a'an nas shi Allah zai maganin su wa yasudduna an sabilillah فجمعهم الله على غير ميعاد Allah kure ya hada su kwatsam unexpected su ne gari mai ba aune kwatsam sai gashi an haɗu kamar yadda Allah ya ce walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdi Allahu amran kana mafqula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار اصحابه labari yazo manzo Allah cewa mutanen nan ba sun fito da haka manzo Allah ya nemi shawarar sahabbai dama Allah ya ce da shi wa shawirhum fil amr da al'amari da zaka yi ka nemi shawarar su fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin in kai azama ka kimtsa to kai tawakkali ga Allah tabaraka ta'ala lalle Allah yana son masu tawakkali فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون ثم استشارهم ثالثا وفهمت الأنصار أنه يعنيهم wanzu Allah ya fuskanci muhajirun yayi ya bada shawara kai ya nemi shawara muhajiruna suka bada amsa suka yi bayani suka kyautata yace ina dai neman shawara dangane da fita wannan yaƙi ka duba malam annabi babban komanda amma yana girmama ra'ayin mabiyansa haka ake son shugaba a duk inda yake rinka respecting tunanin na ƙasa da shi kar mutum ya ce kawai shi abin da ya shi ne daidai a'a kai shawara ya kai shugaba kai shawara duk wanda baya shawara fa al'amarinsa a cikin matsala yake wallahi kuma a cikin komai ko shugaban teloli ne kai ko shugaban direbobi ne ko shugaban wane ne ko na firamare ko na sakandare ko na me ka rinka shawartar na ƙasa da kai ina baka shawara duk wanda yake so ya jagoranci ya shugabanci ya ci nasara a jagorancinsa shugabancinsa wallahi ya rinka shawartar na ƙasa da shi ko abu za ka yi a gidanka shawarci iyalinka haɗa 'ya'yanka nemi shawararsu gaya musu nemi matan karka cike da mata kawai yaushe za ka yi wani magana da mata yaushe ya mata mata ba su hankali ba su hankali kake zaune da su ma ka daga tsara a gida wannan stereotype ne ba daidai ba ne ya kamata mu gyara wa shawirhum fil amr matukar yayanka sun kai girma sun kai tunani kira su ka ce to muna so za mu yi kaza me kuke gani ko akan kasuwanci ko akan gona ko akan gona mu za su ga ka girma masu ka mutunta za su ji daɗi amma kai su ta ganin sai abin da kake kawai ita matarka kawai ba ta da ba ta da hankali kullum amma akwai inda take da hankali ko ba daidai bane wannan wallahi ba daidai bane kai kana da mata ne kana taurara ta kada irin watakila yar budurwar shi tuno yana so su rinka shawara na sani malin kamil watakila ana na ana shiri za a shigo da wata an yadda mata suna da rauni amma kuma akwai abin da za su taimake ko annabi yana shawara da mace ai ko matsalar ku kenan ana tsakiyar karatu ya ku nuna lokaci ya za yi shi dai mu tsaya a kiran za mu tashi fa takallama almuhajiruna fa ahsanu abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman afuwar Allah subhanahu wataala akwai dan uwan mu dan uwan malam Adam a jiya an yi masa rasuwa wace ƴar uwarsa ya ce gare shi matar dan uwansa Allah ya mata rasuwa ya aiko da neman addu'a muna fatan Allah ya fi mata Allah ubangiji ya ya ba ta ya ba shi haƙuri ya ba su haƙuri Allah kuma ya sa albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗaya ya sa aljanna ce mu koma mu Allah wanda ya saura mana ka samu cika da wani wato ni dai ban sani ba wallahi yau ɗin nan zafi nake yi sosai ana buga shi ko to mu haƙura tambayin da malam ke saboda ni dai wallahi a jike nake sharka da na san kuna dan shan iska gaban koki a kasa a samu bari mu dakata anan insha Allah wani sati sai mu dora tambaye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh